أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجعد بآياتنا إلا الظالمون
الله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a safiyar wannan wuni mai tarin albarka na laraba 27 da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da eh, shekara dubu daya da dari hudu da ishirin da daya shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da dai wanda ya yi daidai da ishirin da watan mayu watan biyar a kalandar turawa miladiya haihuwar annabi isa dan na na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2020 miladiya allah subhanahu wa ta'ala yi mana jagoranci a jiya mun kwana a aya ta arba'in da biyar a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul ankabut faɗin Allah maɗaukakin sarki utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis sala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un yau za mu tashi aya ta arba'in da shidda sai Allah ya ce ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون
Allah ya ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun Allah ya ce wala tujadilu ahlal kitab kada ku yi jayayya wa ahlul kitabi ma'abuta littahi su ne al-yahudu na- wa nasara Allah ce kada ku yi jayayya da su akan dora su hanya ta gaskiya illa billati hiya ahsan face sai waton da usulubi wanda yake kyakkyawa idan za ka yi wa ba yahude wa'azi Allah ce to ka ja shi waton kai masa nasiha a hanya wadda take mafi mafi dacewa haka nasara idan za ka yi mai waton wa'azi za ka ja shi akan yafi addinin musulunci to kai mai nasiha billati hiya ahsan bi ma'ana bi usulubil hasan kai kira shi da usulubi waton hanya method kyakkyawa yadda za ku samu fahimtar juna da kai da tsakaninku da juna to wannan shine umarnin da Allah subhanahu wata'ala yayi ya hana mu dinga jayayya da ahlul kitabi ana ta da jiyojin wuya ahlul kitabi ma'abuta littafi sun yi imani daga cikin annabawan Allah matsalar da aka samu shine ba su yi imani da alqur'ani ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma sun gaskata annabin Allah su yahudawa sun gaskata annabi Musa nasara sun gaskata annabi Isa kuma sun gaskata injil injila kuma sun yarda cewa injila tanwa daga wajen Allah take haka yahudawa sun yarda cewa attaura daga wajen Allah subhanahu wata'ala take to wa'annan suna da bambanci da mushrikai wa'anda ba su yarda da kowane daga cikin annabawan Allah ba duk da su kansu ahlul kitabi ba musulmi bane amma Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu idan za mu kira su idan za mu yi musu wa'azi idan za mu yi musu nasiha to Allah ya ce mu kira su da usulubi kyakkyawa haka Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam idan zai yi nasiha wa kafirai to yayi musu mi nasiha watan kyakkyawa Allah ya ce udu ila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana Allah ya ce idu ila sabili rabbika ka yi kira zuwa ga hanyar ubangijinka ta farkin Allah subhanahu wa ta'ala bil hikima ka sanya hikima kai kokari ka sa hikima wato banda walakantarwa da kuma hantara da fisgar korarwa a'a shi da'awa ta Allah subhanahu wa ta'ala da ya baiwa annabawa abinda ake ake kokari shine ko da yaushe a jayo mutane kada a kore su wani wata magana ka gaya mai zai sai zai fusata wato ya yin imani to sai ka san wani irin hanyoyi ne zaka jayo shi wani irin usulubi zaka yi amfani da shi wace irin hanya zaka yi amfani da ita wajen mi wajen kiran shi zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce idu ila rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana da kuma wa'azi kyakkyawa wato wa'azi kyakkyawa banda wato nuna nuna kiyama da kuma kace mu'amala da mutum kuna mu'amala da shi amma ka sa gaskiya cikin al'amarin da ikon Allah zai gane gaskiya sai Allah ce wajahidulhum billati hiya ahsan in za ka yi jayayya da su Allah ce kai mujadala da su da abin da yake kyakkyawa ma'ana bi usulubin hasan kyakkyawa wato hanya ta da'awa Allah ce huwa alam bi man dalla an sabilihi shi Allah shi yana sane da wanda suka kawatan man dalla an sabi suka kauce suka bace daga hanyarsa shi Allah ya san duk wanda ba su akan addinin gaskiya wa'annan sananu a wajen Allah sai Allah ce huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da wa'anda suke ketar iyaka shi yasa wajen usulubin da'awa ɗan uwa masu da'awa sai mun dinga sanya hikima sai mun dinga amfani da kalimat wa'anda ba sa ta da hankali kalimatu wanda za su jayo mutane ba mu kore su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce bashiru wala tunfiru ko mutane bushara kada ku kore su kar ya zama to a'a kai wa'azinka ko da yaushe na tada fitina ne na tada zaune tsaye ne a'a yi kokari kai kokari ka hada kan al'umma shine abin da Allah subhanahu wa yake bukata kai kokari ka jayo mutane usulubi na karantarwa su fahimci abin da ake da bukata Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu to kuma kaga duk da fir'auna waton ya yayi tagawa yayi kafirci kamar makarantu a baya wallahi da Allah ya tura annabin Allah annabi Musa wajensa wajen wa'azi Allah bai ce in ka je fira wajen fir'auna ba ka ce mai kai kafiri kaza da kaza zage shi ka ci mai mutunci Allah ce faqula lahu ko qawlan layyinan la'al qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru أو يخشى
juzita khairan Allah ce faqula lahu annabin Allah annabi Musa da kai da annabi Harun idan kuka je wajen Fir'auna sai Allah ya karantar da su asalibu da'awa hanyoyi na kira mutane zuwa ga tafarkin Allah domin ka zo ka muna zare mutane idanu kana kafirta su wannan bai sa su bi addini Allah ce faqula lahu ku gaya wa Fir'auna kai da Musa wato ku gaya wa Fir'auna Harun da Musa me za ku ce masa qaulan layyinan Allah ce ku gaya masa masa magana magana mai laushi duk da kafiri ne duk da yayi dagawa duk da ya ce shi ubangiji ne duk da ya ce wannan ruwan suna tafiya karkashin mulkin sa amma Allah ya ce idan ka je masa wa'azi to ka yi kokari ka ja hankalinsa wato cikin ruwan sanyi banda hargowa la'allahu yatazakkaru aw yakhsha tayu dalilin wato da sai zaka masa cikin ruwan sanyi to wataƙila ya wa'aztu ko kuma ya tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to shine Allah yake cewa wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan kada ku yi mujadala kada ku yi jayayyeniya da ahlul kitabi al yahudu wan nasara face sai da abin da yake kyakkyawa ma'ana sai da usulubi wanda yake usulubi na jayo al'umma ba korarwa ba shi musulunci kullum ka jayo mutane ya fi ka kore su musulmi ne suna ɗan uwanka musulmi amma suna abin da bai kamata ba ba to ka yi ƙoƙari ka san hanyoyin da za ka yi bi ka jayo su wanda ba sai sun ga kaci musu mutunci ba Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu sai Allah ta illal ladina zalamu minhum sai dai waɗanda suka yi zalunci wato daga cikin ahlul kitab ya'ani ahlul harb waɗanda suka yaƙe ku to in sun yaƙe ku to kuma nan yaƙi ne za ku yi ko kuma wanda suka ƙi ba da waton jizya domin an ɗora waton Allah ya ce a yaƙi kafirai sai sun ba da jizya to idan ba su bada ba to nan ba sassautawa nan ba za a sassauta musu ba ko kuma wanda suka fito kiri da kiri cikin ahlul kitabi suka nuna su cewa za su yaƙe ku to wannan abun Allah ce ban da su su ya aka zo mu in za a waton mukhatab mujadala da su to sai a samu malumi masu zafi zafi ita da'awa waton da'i akwai inda ake buƙatar ya zamanto shadid ya zamanto ya ɗauki usulubi shidda ya ɗauki tsanani kuma akwai inda ya tafi sauki sannan kuma ya zamanto akwai inda ake bukata an ya kuna bainal lini wa shidi ya zamanto tsaka tsakiya shi bai tsananta ba sannan kuma bi shi bai sassauci ba don akwai abinda tsakani da Allah matsayin ka na mai da'awa to yin sako sako akan wannan abin wato kamar tozartar addinin Allah subhanahu wataala ne yanzu ala sabilil misal mutane a masallaci a masallacin ka da kake bada sallah sai zamanto ana samun kurakurai na sallah to nan ka san usulubin da za ka bi ko da ka sa musu littafi ne ko da ka tashi tsayi ne ka karantar da su in ka nuna musu ba su iya sallah ba za ka wani daga nan bai ƙara zama masallacin ka amma ka ɗauki usulubi wanda za ka jayo su amma daga lokacin da aka ce an haɗa Allah da wani ana shirka to maudu'in shirka babu sassautawa nan bude wuta ake yi a kaya mutane gaskiya ba wanda ya cancanta abotawa da gaskiya sai Allah Allah ce illal ladina zalamu minhum sai dai waɗanda suka yi zalunci daga cikin su su ahlul kitabi suka waton yaƙe ku ko kuma suka hana waton suki suka ibada jizya to Allah ce su wannan ba laifi wajen mujadala da su a dan tsananta sai Allah ce wa qulu amanna billazi unzila ilaina ku ga yawa ahlul kitabi cewa ku musulmi kun yi imani da abinda Allah ya sabkar zuwa gare ku menene alqur'ani mu a matsayin mu na musulmi mun yi yarda da alqur'ani 100% 100% wa ma unzila ilaikum kuma mun yi imani da abinda Allah subhanahu wataala ya sabkar zuwa gare ku kumi ahlul kitabi kitabi mun yi imani da attaura littafin Allah ne mun yi imani da injila littafin Allah ne mun yi imani da zabura littafin Allah ne to ku me yasa ba za ku yi imani da alqur'ani ba shi yasa duk duk bayahudan da ya musulunta yana akan wata yana kan addinin annabi Musa ya bar wannan addini ya dawo bi musulunci manzon rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya ce na cikin mutum guda uku wanda Allah zai ba su lada biyu a gobe alkiyama Allah zai baka ladar gaskata annabi Musa da kai kuma Allah ya baka ladar gaskata annabi Muhammad Allah zai baka ladar gaskata annabi Isa da kai kuma Allah zai baka ladar gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa muna kira zuwa ga ƴan uwa Kirista su ji tsoron Allah su musulunta su bi annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam annabi Isa da kuke takama kuke rike mu kama musulmi mun fi kusan annabi Isa mun fi kusan annabi Isa mun yarda annabi Isa bawan Allah ne kuma dan aikin Allah ne manzon Allah ne sannan na cikin manya manyan annabawan Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma mun ta yarda muna da yaqinin in annabi Isa ya dawo duniya zai bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ashe gwara ku baro wannan addinin ku zo ku rike bi sai Allah ya ba ku lada guda biyu Allah ce wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum ku ga mu cewa kun yi imani da abinda Allah subhanahu wataala ya sabkar zuwa gare mu na alqur'ani da kuma abinda Allah ya sabkar zuwa gare ku na mi na waton littafanku ko a taura ko al-injila wa ilahuna wa ilahukum wahidun ubangijin wanda ya halicce mu da kuma ubangijin ku da ya halicce ku duka dai ubangiji ɗaya ne Allah da kuke Allah da ya halicce ka ya maka uwa ya maka uba ya maka ruwa ya maka aikin da kake yi a rayuwa function kinka ya baka wannan function kin ya baka ƴaƴa ya azurta ka da mata ta gari ya baka sana'ar da kake samun halal kinka wannan Allah duk nima shi nake bautawa shine mahalicci na kuma shine mahaliccinka wa nahnu lahu muslimun mu musulmi sai da mun miƙa wuya gaba ɗaya la nufariqu baina ahadin min rusulihi ba ma bambanta tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah subhanahu wataala a yaqidar musulmi duk wanda ya kafirce ɗaya daga cikin annabin Allah idan ka ce ka da annabi Muhammadu manzon Allah ne amma baka da annabi Isa ba musulmi kake ba har yanzu baka cika mai imani ba babu imani tare da kai dole sai ka yi imani da manzannin Allah baki ɗaya idan ka ce ka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam baka da annabi Musa ba har yau dai ba baka da ba musulmi kake ba domin musulmi dole sai a cika wato imani sai ka yi imani da manzannin Allah baki ɗayan su wanda Allah subhanahu wataala ya aika wa nahnu lahu muslimun mu game da Allah subhanahu wataala muna masu miƙa wuya da jayuwa duk abinda Allah ya dora mana kowane annabi Allah ya ce mu bi in dai Allah ya ce a bi shi to ba mu da jayayya mun sallama mun rike ba dole sai wanda Allah ya turo zuwa gare mu ba ko dan kabila mu ko dan uwan mu a'a duk annabi ko a ina yake in dai Allah ya ce annabi ne to mun rige da shi kaga annabi Isa ba mu gansa ba annabi Musa ba mu gansa ba shi kanshi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba mu gansa ba amma mun yarda mun yaqini mun yarda da mun imani cewa manzon Allah ne kuma muna gaskata cewa Allah zai bashi shafa'atul uzma a gobe alkiyama wannan shi ake bukatar dukkanin mutum a rayuwarsa sai Allah ya ce aya ta gaba
وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجاد بآياتنا إلا الكافرون الله يتي wa kazalika anzalna ilayka alkitaba kamar dai haka ne muka aiko zuwa gare ka kai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alayka wa sallam alkitaba littafi shine alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya share shekara 23 yana saukawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan alqur'ani Allah ce fallazina atainahumul kitab kaga waɗanda muka baiwa littafi yu'minuna bihi sun yi imani da shi waɗanda muka ba su daga cikin ahlul kitabi Allah ce a kowane sun yi imani da littafin Allah subhanahu wataala irin suwa irin su Abdullahi bin Salam irin su Salman al-Farisi waton ba Yahudi Kirista suka musulunta suka bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah ce wa kadhalik kamar dai haka ne ganin daman Allah anzalna ilaykal kitab Allah ya sabkar maka da littafi dan sun kyamaci dan ya Allah bai zai turo manzo cikin larabawa ina ma a ce cikin waton ko abin nan ko a sham ko kuma a cikin a cikin wani gari wanda ba makka ba dai sun kyamaci wannan ko a ce cikin yahuda ko cikin nasara dan annabi bai zo cikin nasara ba sai zo cikin yahudawa Allah ce wa kazalika kamar dai haka ne ganin daman Allah shi Allah ne ya ga dama anzala ilaikal kitab Allah ya sabkan maka da littafi fallazina atainahumul kitab wa inda muka ba su littafi littafi ahlul kitabi ma cikin su maluman su cikin manya manya masu hankali Allah ce yu'minuna bihi ashe duk mai imani ga cikin ahlul kitabi to zai imani da alqur'ani mai girma in kaga mutum ahlul kitabi yahudu ko nasara bai da alqur'ani ba to bai da hankali bai da hankali wato yana da yana da yana bukatar amsa labari di servo har kokolwarsa ta samu toshewar hankali sai Allah ce wa min ha'ula'i man yu'minu bihi daga cikin wa'ance niyama ana nihin Qurayshawa min ha'ula'i khitabi ne akan mushrikan makka Allah ce wa min ha'ula'i ai min arabi quraishi cikin laraban qurayshawa Allah ce man yu'minu bihi akwai waɗanda sun yi imani da alqur'ani mai girma an samu wanda sun yarda da alqur'ani mai girma sun yi imani a ƙarshe Abu Sufyan ba ya zo musu musulunta ba Hind ba ta musulunta ba daga cikin su me yake da suna sauran manyan manyan kafiran sun zo sun bi addinin Allah subhanahu wataala sai ce wa ma ya jihadu bi ayatina illal kafirun ba wanda yake jayayya ya karyata ayoyin Allah ya ki imani da annabi daga cikin annabawan Allah ya ki imani da alqur'ani ya kira da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin alqur'ani aya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kanshi aya ce to ba wanda ke karyata ayoyin Allah sai wanda suke mutane watan kafirai masu butulcewa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce aya ta gaba wa ma kunta tatlu min qabli min kitabin wala takhutu bi yamin إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون
Allah Allah yake cewa wa ma kunta tatalu min qablihi min kitabin annabi Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ma kunta baka kasance ba tatlu min qablihi kana karantawa kafin mu baka alqur'ani min kitabin ba wani littafi abin rubutu da kai karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai iya bude littafi ba ya karanta shi daraja ce gare shi annabin Allah bai iya bude littafin nan ya karanta har ya mutu bai iya karatu ba sannan kuma wala ta hukuhu bi yaminik Allah ya ce baka rubuta alqur'anin nan ba da hannunka ba annabi sallallahu alaihi bai iya rubutu ba shine ummi watan wanda bai iya rubutu ba wanda bai iya karantawa manzo Allah sallallahu alaihi bai rubutawa bai karantawa bai iya rubutu bai iya karatu ba shi wannan ɗaukaka ce gare sa domin Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da zai faru da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya rubutu ya iya karatu to Allah ce idan lartabal mubtilun da waton masu kiran ƙarya mubtanan banza kafirai da sun yi shakku sun ce shi annabi shi ne ya shiga cikin ɗaki ya zauna ya rubuta shi ce daga Allah yake da ya ce mun da ya karanta wasu littattafai na baya sai ya ji tarihin abin da ya gabata bukata sai ya zo ya yi kwafin ya canza abin da ya ga dama ya canza iri da nasara kiristan yanzu suka canza littafin Allah injila suka canza littafin Allah a taura to da shi ma manzon Allah ya zo ya canza ya samu labari sai ya rubuta amma sai Allah subhanahu wataala ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu ba ka dibi alqur'ani Allah ya ce allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiy alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar Allah ya ce allazina yattabi'una ar-rasul wa inda suke biyar ar-rasul manzo dan ba kowane manzo daban annabi daban to Allah ya ce wa inda suke biyar manzo manzo shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya turo da littafi da sako ya karantar da mutane shi kuma annabi ya je ya jaddada wani addinin wani annabi shi addini ne wanda an yi abun ko a tura ka zuwa ga ta al'umma a ce karantashe su amma ba za a baka littafi ba shi ake cewa annabi to Allah ce waɗanda suka yi imani da manzon da muka baiwa shi littahi yanzu kuma yana jira da addinin annabi Isa da addinin annabi Musa da addinin annabi Ibrahim shine annabi kenan al'ummi kuma Allah ya ce ummi wanda bai rubutawa bai karantawa sai Allah ya ce ya amuruhum ko yana umurtar su shi Allah subhanahu shi manzo Allah sallam yana umurtarwa su ka watan mutanansa yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil sun iske sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da labarin annabi a cikin attaura da linjila akwai labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo kuma zai karanta kuma bai iya rubutu bai iya karatu ba sai Allah yake cewa ya amuruhum bil ma'rufi yana umurta su da watan aiki na kwarai a sada zumunta a yi ma uwaye biyayya a kyautata wa mata yan uwa a watan a dinga kula da haƙƙin makotaka watan wanda bai da wanda bai da ƙarfi a taimaka masa a yi kaza a yi kaza wa yanhahum 'anil munkar yana hana su kuma akan abin da yake mummunan aiki yana so akan sata mata shan giya zina cin haƙƙin mata ta watan toshe haƙƙin ɗiya da ake yi da zalunci da ake yi da shaye-shaye a lokacin jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana su kaga manzon Allah alqur'ani bi nasl kitabi an nuna mu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu ba kuma babu shi a tarihin watan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki yayin rubutu wasu malamai suna kawo hikayat cewa a lokacin da aka yi sulhul hudaybiyya watan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta هذا ما قد عليه محمد بن عبد الله mafiya yawan malaman sira suka ce watan aliya bin abi talib shine wanda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta shi annabi na da kuttabu ko wahayi da ake yi annabi ba watan ba a bashi qur'ani bai karanta a'a Allah subhanahu wata'ala ne ya sanya masa shi a kirjinsa har ma lokacin da in jibril na karanta masa yana kokarin karantawa sai Allah ce la tuharrik bihi lisanaka لا تحرك به لسانك لتعجل به Hmm, inna.
إن علينا جمعه وقرآنه Fa'iza.
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه Thumma.
ثم إن علينا بيانه
Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi kai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam daga yau la tuharrik bihi lisanaka kar ka motsa watan garin kokarin haddace alqur'ani lokacin da mala'ika yake karanta maka yana karantawa kana karantawa Allah ce to mun te daga daga yau kar ka yi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi domin kai gaggawan haddace shi inna alaina jam'ahu Allah ce mu tara maka qur'anin aikin mu ne wa qur'ana kuma mu za mu karantar da kai shi alqur'anin fa idza qara'nahu idan muka karanta maka alqur'anin fattabi qur'ana to ka bi karatun da aka yi kai aiki karanta da mutanenka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu ba wannan shine abin da malamai suka tafi a kansa manzon Allah bai rubuta kuma bai karanta ba to Allah ya ce waton wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin manzon Allah bai iya doka littafi ba baka kasance mai karanta littafi kafin mu baka alqur'ani ba wala takhutuhu bi yamina kuma baka iya rubuta littafin da hannunka izal lartabal mubtilun da mutanen banza kafirai waton masu kiran ƙarya da sun yi shakka sun ce kai ne ka rubuta sai Allah ce bal huwa ayatun بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم Mm.
وما يجعد بآياتنا إلا الظالمون Allah ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm sai dai shi alqur'ani Allah ya ce ayatun bayyinat wato ayoyi ne bayyanannu Allah subhanahu wataala ya bayyanar da watan abubuwan da ke ciki na hujjoji fi sudurin ladina utul ilm a cikin kirjin a sudur jam'u sadr kirji ana ce a cikin kirjin wa'anda muka bai wasu ilimi ashe kaga duk wanda Allah ya sanya masa qur'ani a kirjinsa to Allah ya bashi ilimi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam as-sabaqu tuwal wannan surori guda bakwai na farko tun daga bakara ka dauko har zuwa tauba annabi ya ce duk wanda ya haddace su ya kasance malami duk wanda ya haddace su manzon Allah ce ya zan malami to kaga duk wanda Allah ya sanya musu Qur'ani a zuciyarsa to wannan menene mutum ne mai ilimi Allah ce bal huwa ayatun bayyinat shi alqur'ani ayoyi ne bayyananu fi suduril ladina utul ilm daƙiƙi bai haddace alqur'ani bai mai da lokaci da alqur'ani ashe kaga bari ganin dan kai dan turancin ka ka samu baka ko license ko kuma master ko doctora in dai baka da alqur'ani to baka samu ilimin lahira ba wallahi shi alqur'ani ilimi ne na duniya da lahira ba ai lahira kaɗai ba a'a duniya da lahira shi alqur'ani ilimin sani amma yanzu ya ka zo taro aka ga alarammomi an zo an zazzauna ce to wannan kai ni bokinka ce ai ni bai yi boko ba amma dai akwai sittin sai da ganin suke haka haka wai bai san komi ba to kaji Allah ya ce shi wanda ke da Qur'ani Allah ce shi ne mai ilimi Allah ce bal huwa ayatun bayyina shi dai alqur'ani ayoyi ne bayyana nufi suduril ladina utul ilm a cikin kirjin wanda Allah subhanahu wataala ya bashi ilimi sai Allah ce wa ma yajhadu bi ayatina ba wanda yake jayayya yake kafirce yake karyata ayoyinmu illa zalimuna sai mutane wanda suka kasance azzalumai masu girman kai da kuma ƙetare iyaka a cikin lamarin Allah subhanahu wa ta'ala kasan shi alqur'ani hadda shi watan baiwa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma wallahi uwaye ba babban ni'ima ba wata babban baiwa da jin daɗi da za ka yi waɗannan a rayuwa da gata kamar ka sa shi makaranta ya haddace alqur'ani wallahi ka sa ɗin ɗanka ya harci alƙur'ani ka yi mai komi a rayuwa ka duk wanda bai sa ɗan shi makarantar alƙur'ani ba ya shiga uku wallahi duk wanda bai sa ɗan nasa makarantar alƙur'ani ba wallahi ya shiga uku kuma ba ka kana ka taɓe ka halaka sai an je lahira wallahi sai an je lahira kaga uwayen alarammomi shi ho manzo Allah ya ce alaramman da ya halitta alqur'ani idan aka je al- a lahira Allah subhanahu wa ta'ala zai sa a sanya ma uwayen alaramma mahaddacin alqur'ani za a sa masa kambu na zinariya irin ta alkiyama watan hasken su a inin alkiyama taron alkiyama ko kafin a hisabi ba kafin a fara hisabi kowane baban alarama zai tashi inin alkiyama da has da kambu na haske dalilin ɗanɗansa ya halarci alkur'ani to dan Allah ya kake tsammanin shi wanda ya halarci alkur'ani da kansa babanka ne wa ya ya sa ka makaranta ya haɗa ka da alkur'ani aka sa masa kambu inin kiyama kowa na kallo haskensa ina da kai da kame da hankali ka da alkur'ani Allah ya taimake mu akan alkur'ani to, to alkur'ani abu ne wanda ake da bukatar mutum ya mai da hankali a kansa yanzu ma 'yan bariki mu alhamdulillahi Allah ya sa sun gane sun rike alkur'ani wallahi 'yan bariki mu wanda ake musu lalan zato musulmi ne na- akwai wani gari cikin su game da alkur'ani wani wallahi bai wasa wani makaranta ko nawa take dan bariki ne ko nawa take in dai alkur'ani za a karanta da dandan shi ya ji yaro na karanta qur'ani tilawatan mujawwida ga sauti masha Allah to ko nawa ne zai bata wani ma zai biya maka shi wani kuma zai biya ma kansa ya je ya koyo alifin ba'un ta'un shi ma ya karanta alqur'ani ya rera ya je na rera alqur'ani amma in ka so mu kun tsaya kuna ta wasa Allah ya baka dukiya ka je ka sa ɗanka alƙai kana ganin ka ko sa maka yaro makaranta alqur'ani ko to dala nawa zai kawo shi wai duk tunanin shi wai a sa shi dan kasuwa musamman irin yan kasuwan wannan daki daki kai ba karanci addini mafi yayi daga ciki ganin ake wai in ya sa yaro karatun alqur'ani ya biya wa yaro wata jika jika 30 ko jika 50 an ce wai yaro jika 50 wata guda za a kadar shi alƙai ga to in ya sa jika 50 nawa za ta aihu shi tunanin shi nawa za ta aihu ba ta wai ba yo- an gaya maka kayan kwali ne an gaya maka watan shinkawa ce ko masara da zaka aje ta ƙara kuɗi shi alqur'ani wa- daga lokacin da Allah ya bai waɗannan ka alqur'ani wallahi daga lokacin kai ma sunanka ya ɗaukaka العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والكرم shi ilimi alkur'ani shi ke daga gida na daren gidan da watan bai da galiyo gida ba a san ku ba cikin unguwa amma daga lokacin da ka karanta dandan ka alkur'ani za a ce da ka biyo ai baban malam wani ne wannan ba daraja bace baban Allah rama wani ne ba daraja bace akwai abin da yafi wannan girma da a biyo ka biyo bisa tita ce wancan ba wannan iska wa- ba wannan da ba wannan iska ta can sai ka sama yaro kudi shago a kudi kasuwa ka buɗa mai shago ba abin da yake da gazina sai shan giya ya lalata ɗiyan mutane ana ta masa Allah Allah ya isa ga alkur'ani ba kai sai karatu ba kaga tun daga nan duniya sai Allah ya hada ka da tansiyon wallahi shi yasa ku sa ɗiyan ku makaranta ta alkur'ani kada kai ya ji haushi ko nawa ne sa dan ka alkur'ani ya koya wallahi ba kai asara ba wallahi ba kai asara ba ko nawa ne sa dan ka ya koya alkur'ani wallahi ba kai asara ba dan addu'a da dan danka ita kadai zai maka a nan duniya dalilin alqur'ani na baka san iya matsayin ka ba gobe alkiyama manzon Allah sun sage cewa mutum idan ya je alkiyama zai ga wata lada bayan ya mutu sai ya ga lada mai dimbin yawa ya ce ya Allah ya rabu anna li haza ubangiji ya ake na samu wannan ladar wannan ladar ni bata tantance da yi ban yi aiki na zan same ta ba sai Allah ce dan danka da kabaro duniya yana karatun alqur'ani ya haddace qur'ani yana roƙa maka gafara shi wannan ladar ce muka tara maka dan danka in ka tara mai kuɗi kan mutu ka tahi in yayi sadaka shi za a ba lada ba kai ba za a ba lada Mm, shi za a ba lada ba kai za a ba lada ba ka tara kuɗi ka mutu an raba gado yayi aikin alkhairi baka da lada ciki baka da lada saboda ba kai ka baya ba amma idan ka sa dan dan ka makaranta alqur'ani yayi karatu wallahi in ya karanta sai Allah ya baka lada duk wanda ya sa dan dan sa makaranta ya karanta alqur'ani ya karanta harafi daya in Allah ya ba yaron lada goma wallahi kai ma sai an baka lada goma ina dai a ce ya haddace alqur'ani kuma a ce irin ma- ɗaliban gari masu kokari a duk kwana uku sai ya karanta alqur'ani ko a duk wata sai ya karanta alqur'ani in Allah ya bashi lada biliyan 100 kai ma sai Allah baka lada biliyan 100 Allahu akbar bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm jama'a musa iya mu makaranta ta alqur'ani mu je mu kai yaran mu su yi hadda alqur'ani in Allah ya ba dan ka alqur'ani Allah ya baka komai a rayuwa alkhairi na duniya da lahira a cikin alkur'ani wallahi in Allah ya bada nanka alkur'ani amma kash abin ban haushi tawa la hawla wala quwwata illa billah wai wata makaranta ha- dala ɗari ake bada mala awul dala ɗari ake biya amma wallahi akwai uban da haushi yake ji kai wallahi akwai wanda tun da yake ya kai iya goma a makaranta bai taɓa biyan kuɗin makaranta ba amma in aka ce kudin kojes lakwal in aka ce kudin kojes ana son a yi runwa ana son a sai so ana son a sai wacece shine gaba gaba sahun gaba ya kai kudin lakwal wani zaka ga zai biya wa dan ɗansa lakwal ya biya mai terminal shekara uku kana biya wa ɗan ɗanka lakwal san katirvan mil jika ɗari da tamanin so uku jika ɗari da tamanin wai dan ya samu baka tunanin in ya je zai samu wani abu ya kula da kai wai gani ake wai kai karatun qur'ani wai talaka ne to ku je ku diba nan garin ma Allah ya Allah ya sa malumai mafiya yawan su ba kaskasantu bane ka riki littafin Allah Allah ya walakanta da kai abadan
to ka taba ganin dauda da malumai wanda su kana ganin mutum da alqur'ani ka ga shi tsaf tsaf kuma ga wani haske wai gani ake in ka je aka je makaranta to aikin yi zashi to ba wani aikin wanda ba a biya shi da wata wai shi so yake ya kai yaron a biya shi a wata shi kun bai san abin da ya fi watan su kansu yan barikin sun gane cewa rike alqur'ani shine mafi a'ala Allah ya samu dace Allah ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina ba kowa ba ke kin kai na shi makaranta a ramma illa zalimun sai azalimai ba kowa ba ne ke kin biyan kuɗin makaranta sai zalimi iya zalunci mutum ya zauna dare da rana saye da marece da mata hudu da iya sun kai goma sha biyu bai da sana'ar da komi sai karanta da ɗiyanku alkur'ani don cin amana kana baƙin ciki don zalunci kana baƙin cikin wata ya mutu ka ɗauki dala ɗari ka bashi ko ijjika wallahi ka kai azzalimi in ana neman azzalimi duniya aka zo gare ka ka ƙare amma kullum kullum kullum mai rihe ka bata ta kuɗin kare bai kuɗin takis kullum sai ka bai kuɗin takis aiki mi taimaka kullum sai ka bai kuɗin takis ba shara ba sal- ba sallah ba salati ba ta titin da kake ta- kake biya ka ta gidanka ba a gyara shi ba kasuwar ba ta zo ta share ba amma kuma kullun sai ka ba ta takis amma ga ɗanka alƙur'ani kuma malam bai koro shi ba wani bai iya kore yaro a makaranta kaskanci ga a kori yaro kaskanci ne in ka kawo a amsa an baka kawo fa ni'ima Allah rabe ta azan koro su a dinga haƙuri dai amma a ɗauki matakai a ɗauki kuma kuma babban haushiwa mala awala ya ka kira su zama a makaranta ba su zuwa ba a zuwa renon makaranta a ce ana buƙatar renon makaranta wallahi ba a zuwa sai wanda ya san muhimmancin abu sai a ce ku taimu kun da kai ku taimu haka ko ku tai ai mutane ba su gano amfanin makaranta ba da yawa sai lokacin aka shiga cikin corona kai alhamdulillah wannan wata akwai jarrabawa kuma akwai fitina a cikin al'amarin amma dai sun gano malaman darajar malaman addini ashe ba in karamin hakuri suke da su ba wallahi ba karamin hakuri malamai suke ba ni dai ban iya zaunawa dai gaskiya ini guda in ta kana kuwa kana kara wani beji wani ka- gashin abubuwan sai a hankali mutum ya zo ya zauna wani wani hoshi da malamin ya ne wallahi alkhairi bai taba gaba shi ba alkhairi dai wanda zai karanta da ɗanɗanka alkur'ani amma zai iya ɗauko mai sai mai mata shi koma ya ta mata daga wajen koya mata shi mata mata kikinta gaba ɗaya nawa aka yi e fasalu tarih wajen ku tambayi tarihi mutum nawa aka ɗauka karantarwa a gida yanzu boko ya yi ma da yariya kuro da ƙarshe sai koma so ya ƙaƙaƙi a jima daga shaha hamalat hamalan khafifa Allah ya sauwaƙe idan mun duk wanki sharan masallaci wallahi sai ya share kasuwa kuma ko dala ba a bashi bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalim sai Allah ya ce وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين
Allah ya ce wa ƙalu sai suka ce suwaye mushrikan makka kafirai laula unzila alaihi ayatun min rabbi ina ma a ce da a ce ai an turo shi da wata aya kamar da annabi Musa ya zo da wata aya ya zo da sanda ta zama macijiya annabi Isa mutum ya mutu ya tayar da shi ka makance ya sa hannu ya maida ya yi addu'a Allah ya maido maka idanu to suka ce ina ma a ce shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam inna ya zo da wata aya ai mu ma da mun imani da shi kai Allah ya ce awalam yakfuru bima unzila ala Musa wai ba su kafirce ai fir'aunan ma da mutanen da suka ga wannan cewa suka yi sihiri ne Allah ya san in ya turo ma ba za su yarda ba shi yasa ba amfanin turowa ina amfanin baɗi barai Allah ce wa qalu launa laula nuzila alaihi ayatun min rabbi laula unzila alaihi ayatun min rabbi suka ce ina ma Allah subhanahu wataala ya sabko wata aya wadda zamu di malmus shay'un malmus da zamu gani kiri da kiri daga ubangijinsa Allah ce kul ka faɗa musu ya annabi Muhammad innamal ayatu indallah lalle ayoyi daga wajen Allah subhanahu wataala da Allah ya san cewa za ku shiryu da ya gama da su sai dai Allah ya sani ko duk abin da aka turo muku ba za ku yi imani ba shi yasa gwara ma a bari wa inna ma ana nadhir mubin ni dai kawai dan gargadi ne ina mutu ku gargadi mubinin kuma bayyananne cewa duk wanda ya mutu akan wannan aqida to ku je ku tambaye tarihi duk al'umma ta kakin ku ku shawa kuma kafin ku ku mutanen tawa da mutanen da mutanen duniya gaba daya duk wanda ya mai Allah ta'addanci to ga irin yadda Allah ya masa nadhirum ina gargadi mubinun kuma wanda yake bayyananne sai Allah ya ce أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون Allah ya ce, awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitab yutla alaihim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun Allah ya ce awalam yakfihim ashe bai ishe su ba su mutanen makka Allah ya ce awalam yakfihim ashe bai wadatar su ba anna anzalna alaykal kitab musu Allah mun aiko littafi mun sauko littafi zuwa gare ka cewa da alqur'ani yutla alaihim ana kana karanta musu wannan alqur'ani wai wannan alqur'anin kade Allah ce bai wadatar ba wace aya suke nema tafi alqur'ani mai girma wanda shi alqur'ani nan ya bada labarin kowace al'umma Allah ce wannan bai wadatar ba suna neman wani abu daga wajen ubangiji bancin alqur'ani Allah ce inna fi zalika lalle a cikin wannan shi alqur'anin la rahma ai inna fil kitabi inna fi zalika la rahma Allah ce lalle a cikin alqur'ani akwai rahama jama'a alqur'ani rahama ce Allah ce cikin alqur'ani akwai rahama wa zikira da kuma tunatarwa liƙaumi yu'minun da mutane waɗanda suka yi suka yi imani kaga Allah subhanahu wata'ala haka yake al'amarinsa sun sha tambayar ashu'ara mun karanto baya awalam awalam yakun lahum ayatun ay ya'lamu ulama banu isra'il ga aswat qaha mun karanto wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbi ala ta awalam ta'tihim bayyinatu ma fi sufil fi sufil ula duka wannan bai warda su ba cewa alqur'ani ya tattara dukkanin kowace labarin al'umma to sai Allah ya ce aya ta gaba قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون Allah ya ce qul kafa billahi baini wa bainakum shahida qul ka fada musu ya annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafa billahi shahidan baini wa bainakum ubangiji subhanahu wa ta'ala ya isa ya zamanto mai shaida a tsakanina da ku Allah subhanahu wa ta'ala shi yake shaida wato akan gaskiya ta cewa ni manzo ne daga wajensa sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana shaida akan cewa kun karyata kun karyata abin da na zo da shi kul kafa billahi baini wa bainakum shahida ya alamu ma fi samawati wal ard shi Allah yana sami yana sani da duk abin da ke cikin sammai da ƙasa duk abin da ke faruwa a sama Allah ya sani duk abin da ke faruwa a ƙasa Allah subhanahu wataala ya san wannan abun والذين آمنوا بالباطل waɗanda suka yi imani da abin da yake waton na ƙarya suka yi imani da gumaka suna bauta musu wa kafaru billahi suka kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai riki wani malami ya bar Allah subhanahu wa ta'ala to kaga wannan ya bace Allah ce ulaika humul khasirun wa'annan suniyar suka yi hasara hasara ba ta kuɗi ba hasara ta rayuwa Allah ya kare mu da hasara ta imani mutum yayi asarar imani sa Allah ya kare mu da wannan asara Allah ce duk wanda yayi imani da wani abu wanda ba Allah ba ka gaskata cewa akwai wanda ke iya baka aihuwa wanda ba Allah ba akwai wanda ke iya arzuta ka wanda ba Allah ba akwai wanda ya isa ya kashe ka wanda ba Allah ba akwai wanda ya isa ya barka raye wanda ba Allah ba to Allah ya ce wannan ka yayi asara a rayuwa yayi asarar imani sai Allah ya ce aya ta gaba ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون
Allah ya ce wa yasta'jilunaka bil azabi suna maka gaugawa suna gaugawa akan Allah subhanahu wata'ala ya sabka musu da azaba Allah ce walaula ajlun musamma ba dan da Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa azabar da Allah zai musu ba Allah ya sanya mata lokaci la'ajjala lahu laja'ahumul azab a wata ya la'ajjala ko da Allah ya gaggauta musu yin azaba in ba dan da Allah subhanahu wa ta'ala ba ya sanya wa komi tsari kuma yana tafiya ne watan a tsarin da shi Allah ya tsara to wallahi ba sai sun roki Allah ya kawo azaba ba mutanen maka suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa idh qala Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min rabbik min min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim ko suka ce ya Allah in dai annabin nan daga wajen ka yake in dai Qur'anin nan gaskiya ne ya Allah fa amdir alaina ya Allah ka kwararo muna ruwa ba ruwa ba da muka sani na gaske na abin nan ruwa da suke fitowa na asali a'a eh, ruwa na duwatsu ya Allah ka turo muna da ruwan duwatsu minas sama'i daga sama a itina bi azabin alim ko kuma ya Allah ka zo mana da azaba azaba mai radadi to Allah subhanahu wa ta'ala watan baya kasance mai azabtar da al'umma sai lokaci yayi wa yasta'jilunaka bil azabi walaula ajlun musamma Allah ya ce suna gaugawa suna roƙonka annabin Allah to mu ga azaba in dai da gaske ne Allah ya azabtar da mu Allah ya ce kai bar su walaula ajlun musamma ba nan da lokaci ba na daban da Allah ya tsara la ja'ahum lahumul azab da wannan azabar Allah subhanahu wa ta'ala watan da Allah ya azabtar da su Allah ce wala ya'tiyannahum bagta haƙiƙan ba shakka azabar Allah za ta zo musu kai tsaye kana barazana cewa kai kaza da kaza bai cinka Allah ce a'a ku bar shi ku bar shi la ya'tiyannahum bagta Allah ce kai tsaye surprise za mu masa azaba bai zato bai tsammani sai ga azabar Allah subhanahu wataala ta zo dan annabi Adam Allah ce wa hum la yash'urun sannan kuma su ba su sani ba sai Allah ce wa yasta'jilun
يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين Allah Allah ya ce yasta'jilunaka bil azabi ya annabin Allah suna roƙo suna gaugawa waton cewa Allah subhanahu wata'ala ya azabtar da su suna roƙon Allah ya azabtar da su ya turo wata azaba in suka ga watan azabar za su yi imani sai Allah ce kai wa inna jahannama ba su sani ba cewa lalle hutar jahannama la muhitatun bil kafirin wannan hutar za ta kewaye da kafiri Allah ya kare mu shi ta jahannama Allah ya kare mu irin kaga da ake dushar yanzu wanda ake zubi a rihe babu hurin ita to haka Allah subhanahu wa ta kewaye su ta yi sirkilekin su shi ba in ta yadda kafiri zai fita cikin azabar Allah subhanahu wa ta'ala a wace rana
يوم يغشيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون
Allah ya ce yau mai gashahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim kamar ka tambi Allah subhanahu wa ta'ala a yaushe ne jahannama za ta kewaye kafirai dan Allah ya ce inna atadna lil zalimin kulli kafirin naran ahata bihim suradiquha ko wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhil to shine sai Allah ya ce yawma yaghshahumul azabu ranar da azaba za ta lullube su ranar da azabar Allah za ta kewaye su za ta lullube su min fawqihim daga saman su wa min tahti abdulim da kuma kasan cinanuwansu Allah ya kare mu kai kaja Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ala arafi lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawashun su kafirin in huta lahum min jahannama suna da daga cikin jahannama watan mihadun shimfiɗa tabarma ta huta matala ta huta tulo na huta dara da za a yi shimfiɗa ita ta huta Allah ya kare mu kuma ventin huta esin huta la hawla wala quwwata illa billah Allah ce lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash sannan kuma a saman su barguna za a lullube su Allah ce daga hutar jahannama ne Allah ya kare mu azumar kuma Allah ce lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulal suna da wato watan una ta hutar jahannama a saman su da kasan su Allah ya kare mu alam biyayi Allah ya ce law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihim an-nar wala an zuhurihim Allah ce ka ina ma da a ce kafirai su sani wallahi da ba su yi kafirci ba ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai turmu da fuskokinsu da bawon su cikin wuta ana musu lassa watan sama huta ƙasa huta daba su huta yamma huta mutum an kadirkin ka cikin huta azabar Allah Allah ya kare mu da ita a bakar Allah subhanahu wa ta'ala ya mana irin wannan muka a kamar Allah ce yau mai sahabuna finnari jahan fi finnari ala wujuhim zuku massa saqar inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar yau mai sahabuna ranar da za a dinga jan su za a jaye su za a nutsar da su cikin wutar jahannama duk girman ka akwai zabaniya wallahi duk mulkin ka akwai wanda su yin suka damke ka wallahi baka iya kuncewa dan salasila ne wasu sarkoki ne Allah bai sa a daure mutum yadda ka san ana daurin kayan yan libi wannan azaza an daure haka Allah zai sa a daure mutum cikin wutar jahannama Allah ya kare mu la haula wala quwwata illa billah Allah ce musu zuku kudandani massa saqar watan shafi na wannan wutar ake ce masa kara Allah ya kare mu Allah ya kare sai Allah ce inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar komi mu halice shi da kaddara da wannan ne kaddara ku ta kare a rayuwa a suratu turi ubangiji ya irin wannan bayani Allah ya ce yawma yudda'u yawma yudda'una ila nari jahannam da'a ran da za a kira su za a yi afele kin su ila nari jahannam zuwa hutar jahannama da'a Allah ya ce kira da karfin tsiya ake kira in jahannama Allah ya ce musu hadhihi an-naru allati kuntum biha tukazzibun wannan wutar Allah da kuke karetawa a duniya kuna cewa babu wutar Allah babu wuta sai Allah ya tambaye su wai afa sihirun hadha shin shi ma wanga sihiri ne bokanci ne tsafi ne da kuka cewa annabawan ku sihiri ne kaza da kaza sai Allah ya tambaye su wai afa sihirun hadha am antum la tubsinu ko dai ba ku gani da kyawu ko ya magana ta bada muku idanu sihiri ne ko kuma bazancen gaskiya ne sai Allah ce islauha fasbiru aw la tasbiru Allah ce ku shiga a shigar da su a ciki fasbiru in kun ga dama ku yi haƙuri ku sha azabar aw la tasbiru kun ga dama ka ku yi haƙuri haka za su ce wa sawa'un alaina ajzi'ina am sabarna ma lana min mahis in mun ga dama mu haƙuri mun ga dama mu tarar kuwa ba dai abin da zai tsirtar da mu Allah ce isalauha ku shige ta cikin wannan wutar Allah ya kare mu Allah ce sawa'un alaikum duk ɗaya ne da ku yi haƙuri da bakwai ku yi haƙuri Allah ce duk da mu wajen mu kawai mu yi mu ci kula ke safar zero ba ruwa mu inji Allah inna ma tujzauna ma kuntum ta'maluna sakamakon abin da kuka yi ne a rayuwar duniya lokaci yayi to Allah ya kare mu da hutar jahannama Allah ya kare mu da hutar ya Allah kadda ko hanyar da ake tahiya jahannama ya Allah ka nuna mana ya Allah ko hanyar da ake ake tura in wuta su ta jahannama ya Allah kar ka nuna mana ya Allah ka sanya ne mu wuce tare da shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya gafarta mana kurakuran mu subhanakallahumma bihamdika shalla la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh